fifita wasu su bayan da yace faddalna ba'dahum ala ba'd kuma yace warafa ba'dahum daraja an fifita wasu da waɗansu darajoji wanda aka ba wasu ba a ba wasu ba kenan to shi kuma wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi an ba shi darajojin da aka ba kowane annabi kuma an ba shi dole wani wanda ba ba kowa ba saboda shi ya zo da abin da wani bai zo da shigen irinsa ba na mujizozi daga cikin hususiyansa shi wannan mazo an hada cewa shi an koshi ne kafatan da kowa da kowa mutane da aljannu saɓanin wasu manzanni da akan ake su ya zuwa ga mutanen lokacinsu ko ma na garinsu ko wasu ƙabilarsu sannan shi kuma wannan mazo an haiko shi ya zuwa ga mutum da aljan sannan shi kuma aka ba shi mu'ujiza tsayayya har ya zuwa ranar kyama saɓanin mu'ujizozin da aka ba ba'adin annaba da suka wuce tare da su bayan su a cikin uyun abar da na imam radaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ma khalaqallahu khalqan afdalu minni wala akrama alaihi minni Allah bai halicci halittar da yafi ni fifiko ba bai kuma halicci halittar da yafi ni karamci ba wanda yafi ni fadara ba wanda yafi ni karamci kuma ali alaihi salam ya ce sai na ce da shi ya rasulullah afa anta afdalu am jabra'i yace na tambaye shi kai kafi ko kuma jibril yafi فقال إن الله تعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين سيتي الله يا بيبي دا annabawansa manzanni a kan mala'ikunsa makusanta wato annabawa manzanni sun fi mala'iku mukarrabi wa faddala ni ala jami'in nabiyina wal mursalin ni kuma ya fifita ni akan dukkanin annabawa da manzanni wato kaga ya bashi amsa kai kaga ko jibril sai ce ai duk annabawa ma manzanni sun fi mala'iku sannan kuma ni kuma na fi duk manzanni annabawa manzanni wal sai ce mu da shi da amirul mu'minin kuma wal fadl ba'di laka ya ali wal a'immati min ba'dik wa inna al mala'ikata la khadimuna wa qudami muhibbina ya ce kuma fifiko yana gare ka ne ya ali da a imma bayan ka kuma mala'iku za su rika mana hidima mu da magoya bayan mu har samu cikin magoya bayan a cikin itijaj na dabrasi dangane da wannan turka wasu daga asbak bin nubata ya ce ina tare da manzo Allah ina wasu afawa ina tare da amirul mu'minin alayhi salam a ranar jama'a sai wani mutum ya zo ya tsaya tsakanin a gaba gare shi sai ya ce ya amiral mu'minin kabbarar qaumu wa kabbarna wa halala qaumu وحللنا kila wannan daga zan kawo wannan hadisin daga baya domin ba nan ne mahallin shi ba a wajen walau shi Allahu maktataro ne shi ne mahallin wannan hadisin na kawo a daidai lokacin din shi wannan yana batun sun ana yaƙi ne sai mun kawo sai na karanta ayan zan kawo shirin to ga abin da ban karanta din ba walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'di min ba'di ma ja'atkumul bayyinat shine da Allah ya ga dama to da waɗanda suka yi yaƙi bayansu bayan suwa ne bayan manzanni tilka rasul fadlan ba ana magana manzo walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim da Allah ya ga dama da waɗanda suka yaƙi bayan su bayan suwa ne bayan manzanni to da ba su yi ba wanda yake nufin bayan manzanni mabiyansu sun yi mene sun yi yaƙe-yaƙe junansu to da allah ya ga dama da haka nan bai faru ba da ba su yaƙin ba amma me yasa suka yaƙi ya ce kuma min ba da ma ja'atuhumul bayyana bayan bayanoni sun zo masu wato mu'jizozin a sarari daga wajen annabawan nan annabi ya zo ya zo da mu'ujizozi ya bayyana komai kamar misali musa alaihi salam ya zo da mu'ujizozi wanda ya tabbata shi manzo ne kuma jama'ansa suka bi shi suka ga ayoyi tun daga ayan da fir'auna ya kafirce da shi macijiya mai zama sanda da hannu mai zama fari to su kun banu isra'ila suka ga ayan da ya wuce wannan aka keta ruwa aka tsallake da su aka saukar masu da manna da sarwa aka kokogo masu da ruwa daga dutse aka yi masu kaza aka yi masu suka sun tabbatar to amma bayan musa sun yi saɓani a tsakaninsu sun yaƙi yaƙi sannan kuma isa da yake tada matattu ba ma kawai yana warkar da mai rashin lafiya ba yana warkar da cewa ma da ba san yana da magani ba shine mutuwa mutum ya mutu ya taso da shi wanda suka bi shi sun tabbatar da cewa shi wannan manzo ne daga Allah amma bayansa sun yi saɓani ya su yasu sun yi yaƙi-yaƙi mabiyansu ake nufi to hakanan dukkanin manzanni bayan sun zo da bayanai waɗansu sun imani da su bayan su bayan manzannin waɗanda suka imani da su sun yi yaƙe-yaƙe da nassin alƙur'ani shine ke cewa to da Allah ya ga dama walau shi Allahu maktatal ladina min ba'dihim min ba'd ma ja'atuhum bayyana bayan duk ga bayani annabi ya riga ya ce musu ga abin da za a yi kuma ya ce bayan sa a rike abu kaza in an rike ba za a bace to amma kuma sai aka aka yaki to me yasa suka yaki bayan bayanai sun zama sun zama su walakin ikhtalafu wa'annan su waye suka yi ikhtilaf din wanda suka bi annabawa sai suka yi sabani a tsakaninsu fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su su ne cikin wanda suka imani da annabawa nan daga cikin su akwai bayan bayan annabin ya wuce wasu sun yi imani ma'ana sun yi iltizami da addinin annabawa din sun rike kyam kamar yadda annabawan suka bi su wamin humman kafar da iblis akwai wanda ya kafirce ya bijire tun da dai annabin ya mutu kuma yanzu wani abu daban zai ko ya ɗauki addinin ya mulki ko kuma ya ɗauki rabin addinin ko ɗaya bisa goma ya ce shi ne cikakken addini kuma ya zo da waɗansu al'adu da waɗansu ra'ayoyi yanzu su to ka gani nan yana cewa mamman man kafara li'ibarihi anhu walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya ga dan fa za su yaki wannan takidi ne me yasa me yasa da wata ibara me yasa sahabban annabawa bayan annabawan sun wuce sahabbai sukan yi yaki da junansu su karkashe juna me yasa ikhtalafu to mai yasa suka da suka da suka itirafin ya wa minhum man amana wa minhum man kafar to ya haka ya ka waɗanda suka ga annabi sahabbai su ga annabi su imani da shi su dawo kuma wani imani wani kafirci bayan annabi ya wuce an fi karfin Allah ne yasa ga sai mishi su su sahabbai din annabawa ko malaiku su zama ma'asumai ba za su yi faɗa ba to walau sha Allahu maktatalu da Allah ya ga dama da ba su yaƙi da junansu da ya ga dama da Allah bai so su yaƙi ba ya zai sai ba su ruhi ƙarfa duk cikansu duk rufinsu ya zama iri irin annabawa ko da su zama 'yan ƙananan annabawa da su zama manya su sai ya zama kawai sun fi ƙarfin son rai da son zuciya sun fi ƙarfin son mulki da son abin duniya sun fi ƙarfin sa ƙabilanci da ire-iren wa'annan duk sai su fi ƙarfin wannan ya ba su ruhi ruhi ƙarfa irin wanda ya ba isa tunda anan ma ya fasa ruhul qudus ko ya zama mala'ika kuma ƙarfin ruhi ƙarfin ruhi in mutum yana da ƙarfin ruhi yana fin ƙarfin ya yi laifi kamar isman annaba a wurinmu ba wai suna son su laifi ne sai ya zama ba za su yi ba haka bai ba su sha'awar su laifin sam saboda mene suna ruhinsu ya fi ƙarfin su aikata laifi sun fi ƙarfin su aikata laifi shi annabi ya fi ƙarfin ya yi zunubi a wata ibara muna ce maka ce isma wasu suna suka musanta mana isma to muna cewa shi isma din nan ma gaskiyar magana shine kowane mutum yana da wani digiri na isma hatta kafiri idan kafiri ya zama ba zai kashe ɗansa da ya haifa ko ya kashe ubansa ba to ya zama ma'asumi akan kashe ubansa kaga yana da ruhin da ya fi karfin ya tunanin kashe ɗansa ko ubansa dan za ka gane ma'anan isma to idan idan idan aka samu wani musulmi yana da ruhin da ba zai shagiya ba yanzu ko da za a je ka a za a masauki a shaƙe firiji da giyoyi ka sharari baccin ka in ka tashi ka tsakankanin giyoyin nan kana neman ina lemu yake saboda mene kai ba za ka sha giya ba ba ka shan giya ba ka shawon ka sha saboda ka ka zama ma'asumi akan shan giya to kai kenan to wani kuma shi kuma yana da isma akan hatta dan karamin zunubi ma ba zai saboda ya fi karfin ya aika shi zai ga ya bai sa ya wannan Allah ya sauke mishi ya ya surmuyo kasa kuma yayi makaruhi ko ma ya tarkul aula saboda haka su kamar mun taɓa karanta wani a hadisin imam rida ana a wajen tafsiri ne kuma ke sai sai wani wani yana yaban imam rida yana ce mashi Allah ya ɗaukaka ku ya ba ku isma sai ce ka san da mene muka samu wannan ya ce a ya ce da takawa kuma wani ya taɓa tambayin imam rida ya ce yanzu kana nufin ku ba ku sha'awan zunubi ya ce ka taɓa ka taɓa duban tsuguna wanda ka taɓa tsuguna ya kasar ɗana in ya ci abinci yakan tsuguna ko ka taɓa tsuguno ya ce yakan yi tsuguno ka taɓa duban shi ya ce ya taɓa duban kan yi tsuguno ce ka taɓa tunanin ka ɗauko ka kai baki ya ce ya ce to haka muke ganin zurbi haka muke ganin zurbi ba ka gani in dai za ka yi tunanin ka ɗauko bayan gida ka tura a bakin ka to zai tunanin shi kuma ya saba ma Allah to kaga ruhi ne kakkarfa yana da ruhi ne kakkarfa to tambaya kowa aka ba shi wannan ruhi yawa waɗansu ana gwaza su ne fa mustaqarru wa mustawda kamar ko ko shekaran da nake cewa inda za a jarraba a ce kowa ya ci ɗari bisa ɗari ake ba ko baka je jarraba ba ma ɗari bisa ɗari ka samu ai ya tashi a jarrabawa ko yawa sai a jarrabawa ne wani ya ci wani ya faɗi to su annabawa duk sun ci jarrabawa akalla bayan za a su faɗi jarrabawa a mustawan sauran mutane amma su annabawa sukan faɗi jarrabawansu amma jarabawan da suka faɗi idan da wani ne cikin mutane ya faɗi jaraba irin wannan sunan sawali goba da saboda nasu jarabawan yana da tsauri su ba a jaraba su ba za a taɓa jaraba annabi da zunubi ya aika zunubi hasha amma kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azama kaga anan da labarun manta wannan da ya yi ci wannan itacen ba da yana cikin ulul azumi duk abu bisa aifisar ma wasu na cikin ulul azumi su shida ne har da shi wasu kuma sun ce a ai ban da shi biyar ne ban da shi to kaga kaga jarabawa irin na annabawa ke amma inda kai ne aka aje itace ka aljanna aka ce karka ci wannan itace in ka ci sai a ce maka wali saboda ainihin dama icin idacen ba haramun bane ba ma makaruhi bane amri ne irshadi wato zai fi alheri in baka ci ba amma ka ci ba dai ba laifi dai amma sai dai ci ko ba lura ba to yana da faɗa muku ne wato wannan wannan duk mutane sukan ɓata hikimar Allah ta'ala da waɗansu ra'ayoyi har su ra'ayoyin nasu sai sha ƙarfin alkur'ani ga aya ga ƙarar tana magana amma sai ga ra'ayin da aka kimsa mishi a kwakwalwa ya sa yana karanta ayan nan baya gani gashi ɓalo-ɓalo an ce tilkar rasul faddal na ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kaza kaza sai ce walau sha Allahu maktatala alladhina min ba'dihim min ba'd ma ja'atuhum albayyinatu walakin ikhtalafu ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maktatalu to da suka yi fara din ya Allah bai gada ya gada man su su su yi yaƙin ne wato ya kyale su ne wanda ya mallaki ruhi karfa ya danna sauransa sai ya bin abin da annabi ya zo da shi wanda kuma sauransa ya fi karfinsa ya bi sauransa halas me yasa Allah ya kyale su walakin Allah ya fa'alu ma yuri Allah yana yana aikata abin da ya ga dama wannan wannan wannan adalci ne a wajen Allah gwada ka nan ne mai shi cewa min khizla min min al-khizlani wal isma adalan wa fadala wato Allah ya ga daman yana ayyar da abin da ya ga daman na shizlani ta barwake ko isma katangewa wato wanda Allah ya so katange shi sai ga tsaken a tabarkin wanda kuma aka kyale shi da ran sauransa sai sauransa ya fito al misali iblisu ya daɗe yana bautan Allah har ma da aka ce za a halicci mutum a dora shi a doron ƙasa a halifa ya ce su mala'iku suka ce me zai sa a yi a zali suna bauta duk menene kuma bukatun a sa wani halifa ƙasa kila ma ya je ya zubar da jini ya fasadi sai ce na san abin da ba ku sani ba amma su yari suna cewa na san ibilisu na cikinsu shi kuma a ransa yana tunanin shi ya yarda da wannan matsayi da yake da shi tun da an ce ya fi saura amma ran da duk aka ce wani ya fi shi to ba zai ba kuma Allah zai gwada shi sai ran da gwaji ya zo aka ce a ma'adam sujada sai ya ce ba zai iblis ba kenan da ya shekara dubu sittin yana bauta a Allah ya bauta a Allah a ƙasa a kawo da shi sama ta ɗaya shekara dubu yana bauta a Allah aka kai shi sama ta biyu shekara dubu sama ta uku dubu har ta bakwai kowane dubu dubu dubu ta kai har mala'ika jibiru da mika'il suka wuce su ce kai wannan ba Allah ya ba shi karfin ibadan da ba ba mala'iku amma ran da gwaji ya zo jaraba ta zo aka ce su jara ya ce ba zai sai Allah ya tsine masa duk kuma wannan ibadodin da ya yi ya tafi a karan warwas ya faɗi jarabawa to Allah ta'ala yadda ya so ya faɗi ma yurid min al-khizlani wal isma ya tabar da wanda ya tabar ya katange wanda ya katanga kuma adalan wa fadala yawa adalan wa fadala wanda ya tabar da shi ya zalunce adalci a kai masa abin an kyale shi da aniyansa ne na zuciyarsa in wani yana bin annabi da tunanin amma shi fa zai yi mulki ne bayan annabi in allah ya katange shi sai fi karfin zuciyarsa ya ga cewa ba mulkin duniya za ka nema ba ne na lahar in kuma allah ya tabar da shi sai ya tsaya sai ya yi mulkin duniya allah ba shi koma mai zai iya ko yar annabi sai ya kashe domin ya mulki kaga hizla adalci ne wajen Allah fadala kuma wanda Allah ta'ala da fifikonsa ya ba shi karfin ruhi sai kaga shi kuma ya fi karfin zuciyarsa wannan gwaji ne a cikin kafi daga imam bakar ya ce wa fi hada yustadar bihi ala anna ashaba muhammadin صلى الله عليه وآله قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر wanda na kawo maganar da nake son karanta muku a cikin na ihtijaj na kawo amma a cikin a cikin ayashi tafsirin ayashi ma akwai na son kawo muku na cikin na jamal din ne don na cikin abinan itijajin na fara karanto muku ya ce a tafsirin ayashi ya ce an tambayi amirul mu'mini nan ya ce wani mutum ne a ɗabarsu ya ce wani mutum ne ya tsaya gaba ga amirul mu'mini ya ce ya amirul mu'mini kabbar alqawm wa kabbarna wa halal alqawm wa halalna wa sallal alqawm wa sallaina fa alama nuqatiluhum ya amiral mu mutanen sun yi kabbara mun yi kabbara sun ce Allahu akbar mun ce Allahu akbar sun ce la ilaha illallah mun ce la ilaha illallah sun yi sallah mun sallah sai amirul mu'mini alaihi salam ya ce da shi wannan zan koma wani na cikin nadabar su ya fi bayani ya ce mishi to fa alama nuqatilu akan me to muke a kansu wato su mu'mini ne mu mu'mini sun kabbara mun kabbara watakila ma ana yakin kowa yana cewa Allahu akbar shi'ar din sa na yake sai amir muni ce alama anzara Allahu azza wa jalla fi kitabi muna yakan su ne akan abin da Allah ya saukar a littafin sa sai mutum ya ce faqal ya amirul mu'min laysa kullu ma anzara Allahu fi kitabi alam wa allimni yace to ni kuma ba da abin da Allah ya sauka a littafin sani na sani ba to sanar da ni shi wato shi kila bai san ayan da Allah ya saukar kuma ya zama akan wannan ne ake yaki ba yanzu sai amirul mu'minin alaihi salam ya ce da shi ma anzala Allahu fi suratul baqara yace abin da Allah ya sauka a suratul baqara فقال يا امير المؤمنين ليس كل ما انزل الله في في سوره البقره اعلمه فعلمنيه ba fa duk abin da aka sauka a Allah ya sauka a bakara na sani ba to sanar da ni shi فقال علي عليه السلام هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هيا زوا ولكن الله يفعل ما يريد karanto masa wannan har ƙarshen aya sai ya kawo wannan walau sha Allahu maqtatul ladina min ba'di min ba'di ma ja'atuhum wal bayyinatu walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid yace da shi fa nahnu alladhina amanna wa humul ladhina kafaru to mu ne muka yi imani su suka kafirce fa qala rabbi sai mutum ce kafara alqawm wa rabbil ka'ab yace wallahi mutanen sun kafarta da ran ubangijin ka'ab sannan ya ya zara takobin shi ya rufe shi yake rahimahullah har aka kashe shi wannan a jamal kenan an ce wannan dun ɗaya bai shubha a jamal din wani ya ce ya yi amirul mu'minin ce subhanallah subhanallah babadare yana yakan babadare ga babadare a bangaren amirul mu'minin ga babadare a bangaren jamal ana ana ana hawa shine wannan ce wannan hadhihi fitina subhanallah wannan fitina ce sai amirul mu'minin yace kai san amirul mu'minin alaihi salam shi kai canka zai zama akwai fitina ni ne jagoranta wannan ba fitina bace fada ne tsakanin ƙarya da gaskiya sai ka zama a ɓangaren gaskiya ɗin fitina ita ce fada tsakanin ƙarya da ƙarya kamar lokacin da aka koma tsakanin saddam na iraq da kuma fahad na saudi fahad tutansa la ilaha illallah saddam tutansa allahu akbar da allahu akbar da la ilaha illallah ana fahad zai yi wa allahu akbar da la ilaha illallah su yi fada kila kuma filbafi duk cikin suna kan bata ne fitina kenan bata da bata na fara kowane ya ɗauka shi'ar ɗin addini ba shi'ar ɗin addini ya mai da abu addini ba ina gaskiya take gaskiya tana tare da saddam ne ko fahad la haza wa la zak fitina kenan ya ce amirul ce fitina ita ce faɗa tsakanin ƙarya da ƙarya amma faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya ba fitina ba ne sai ka ga ina ne gaskiya ake kabi ba an fahimta kun san mutane wanda suka so su fitinu karya da gaskiya ne suka gani suna faɗa sai suka ce duk gaskiya ne duk gaskiya suke ba alƙatul wal maktulu fil janna wannan shigin irin wannan wannan aka ce a sunan bisri amirul mu'minin ya ganshi yana arwalla sai ya ce ya abakula ya kira kira da kirayensa da girmamawa ya ce asibigir wudu wato kai alwala da ya kamata kila yana alwallan sarki musulmi ne ya shafi kunni ya wanke kafa to sai ya ce ka cika alwala sai ya ce ya ce ya amirul mu'minin ai je na ganka kana kashe masu sallah je na ganka yana kan ajamar ya ce je na ganka kana kashe masu sallah wato ma'ana a wajen yaƙi sai ya ce na'am mirar na ce masa na'am me yasa baka zo ka taimake mu ba ya ce ai na yi niyya na yi wanka ma har na sa littafin na ɗauko takobi na ina ganin cewa duk wanda ba shi da tare da ummul mu'mini na kafiri ina kan hanya za ni in taimaka ma ummul mu'mini sai na ji murya na magana da ta cewa ya ya hasan al-basri ina zaka al-qatil wal maqtul fi ya ce sai na komo gida a shiga na sake ƙara ƙaimi na ce kaki ina ganin duk wanda ba shi tare da umar mummini na kafiri sai na sake wanka na sa da kafai sai na ji mun yana cewa ya asanar basiri ina da ka alƙatul wal maqtul finna sai ya ce sai na da a kan rana ta uku ma dai shi na sake so ba sake koma ba sai amirul mu'minin ya ce mashi sadaqata ya ce abinda ka faɗa haka ne gaskiya ne ka ji murya ya ce ka san muryan wa ka ji ya ce a nima sun ce ai dan wanka ne iblis ya ce kuma abin da ya gaya maka gaskiya ne alƙatulwar maktulu min hum finna alƙatulwar maktulu min hum finna to sai hazzaru bisa ce wallahi amiru mana kaya yi mini shamaki yanzu na gane inda gaskiya take haka kuma an ce akwai wani wanda ana ce mashi huzaima ya an taɓa ya manzala ya taɓa karɓan shaidansa a matsayin shaidan adalai biyu saboda haka ake masa kalakabi da zuciya da dai huzaima to ya tafi tare da amir mumin ana yakin spin sai shi ma sai ɗan fito sai shuru ya ce kai wannan al'amari muminai sabon annabi ana faɗa da juna sai ya tsaya ya ce kani dai na shiga wani wani ce mai huzun ma mai faru ce ai na shiga cikin ruɗu ni fa ina ganin wannan yaƙi fa ba lallai fata ne za a yi faɗa tsakanin musulmi da musulmi ana kashe shi to shi kenan dai sai huzai ma bai shiga yaƙi ba zuwa can bayan a zuhur sai aka ga huzai ma ya ɗauki takobi ya danna cikin fagen rama ta ɓangaren amirul mu'minin ta yaƙi sai wani ce mishi huzar mai faru kuma ka canza ta ya ce ai an kashe ammar ammar bin yasir kuma ni na ji da kunni na manzo Allah yana cewa ammarun taqtul rufi atun babi saboda ka na san wa'ancin jawan babi ya yaki har aka kashe shi huzar bai mawara to kaga su abinda mutane su daban da ba su san gaskiya sai suka ce a tafi gaskiya da gaskiya da ake ba to wannan aya mai take nufi ولكن اختلفوا فمنهم آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل سوى دين سكي منهم ما آمن آمن ومنهم من كفر da Allah ya ga dama da ba ba su yaƙi ba amma Allah yana aikata abin da ya ga dama na tabar da wanda ya so tabar da shi da kuma kare wanda ya so kare jarabawa ce har wala a cikin amali na sheku ta'ifa amma magana mai tsawo a cikinsu da ya ce wa minhum man kafar ya ce amir nun ya ce falamma wa ƙal ihtilafu kunna nahnu aula billahi azza wa jalla wa bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa bil kitabi wa bil haqq فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا وشاء الله قتالهم بمشيته وإرادته da yayin da suka aka fa minhum amanu bin man kafar na aka saba to da yayin da aka sami wannan sabani to mu ne muka fi cancanta da Allah da da annabinsa da littafinsa da kuma gaskiya saboda haka mu ne muka yi imani su ne suka kafirce da kuma Allah ya ga dama da ba mai ba da mai yaƙe su to Allah ya ga damu mai yaƙe su yanzu muna yaƙan su ne da mashi'atullah wa iradati wasu amirul mu'min asifin ya ce ya faɗi wata kalma ya ce wa'annan mutanen ba sun musulunta ba ne tun asali sun miƙa wuya innahum lam yuslimu walakin nahum mustaslam ba su musulunta ba sun miƙa wuya ne lokacin da aka fi karfin su aka ci maka annabi addinin sai karfi ya zama yanzu ba za a iya sun yaƙe shi su murkushe shi ya gaga sun zo mashi da badar sun zo mashi da uhud sun zo masa da handak duk yaƙoƙin nan duk ya fi karfin su ya yi nasara ya shiga maka da nasara suka yi imani haufan wata ma don tsoron kar a fille musu wuya da kuma fatan sa yi mulki suka ɓoye kafirci kamar da amirul mulki da suka falan ma wajadu lahu a awanan azharu walakin walakin nahu mustaslim lam yuslim walakin nahu mustaslim wa akhafu al-kufra falan ma wajadu lahu a awanan azharu basu musulunta ba sun miƙa wuya ne na dole tun da an fi karfin su suka ɓoye kafirci da suka sama masa magoya baya sai suka fito da shi yanzu da suka ga jama'a suna biye da su sai suka fito da abin da suka ɓoye na'am ba zai yi yanzu fa su yi mulki ba da sunan addini ba yadda za a yi su ɗauko lata da ƙunza da manata da hubar ko kuna tsammanin za su yadda yadda abu su biyan a yakin uhud ya ce a il hubar yanzu za su ce hubar akbar sai su zo su ce allahu akbar yanzu su musulman su musulmi ba za su yaƙi yanzu ba su iya mulkin duniya tun da mulkin duniya ya kafa da wani da menene da sunan addinin musulunci saboda haka yanzu in za ka mallaki duniya sai da musulunci za ka mallake shi saboda haka ba zai yiwu su ɗauko kafircin su yi mulki da shi ba amma dai kafircin da yake cikin zuciyarsu shi fito in ya so ka fasara daga gana amma dai Allah ne ke magana wa minhum man amana wa minhum man kafa shigen irin wannan a cikin kafi ya ce daga asibag bin rubata daga amirul mu'minin hadisi mai tsawo yana faɗi dangane da isma ɗin su annabawa yadda allah ke katange su ya ce ainihin su annabawa manzanni da ma ba manzanni ba wato akwai alkaga akwai annabawa da ba manzanni nake to allah ta'ala ya sa masu ruhi biyar ne ruhul kudus ruhul iman ruhul kuwa ruhul sha'awa ruhul badan ruhul badan biyar kenan ruhul kudus daya ruhul iman wa ruhul kuwa biyu kenan ruhul sha'awa wannan ruhul iman wa ruhul kuwa an hada shi daya ruhul sha'awa da ruhul badan to da ruhul kudus ne aka aiko su annabawa manzanni ko ma ba manzanni ba da shi suka san abubuwa to da ruhin ilimani ne kuma suka bauta wa Allah ba su ba su gwama komai tare da shi da ruhin kowa ne kuma suka yi jihad suka yi yaƙi maƙiyansu suka kuma gyara al'amarin rayuwarsu da ruhin sha'awa ne kuma suka suka ci abinci mai daɗi suka yi aure suka haifi yayaye wato suka sha'awa na suka biya shi a halas din su ke da ruhin jiki kuma shi ne da shi suka yi tafiya dabbu wa daraju wa daraju ya ce dabbu wa daraju shi ne kina ne dai ga tafiya to waɗannan su waɗanda allah ya gafarta musu ne wanda kuma allah ya rangwanta ya ragwanta zulbansu sannan sai ce kaga annaba ke sannan sai ya ce Allah ta ala ce dukkan rasul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum da hayya zuwa da ayyana da rubi ruhul qudus sai suka tambaye shi ayyana bi ruhul qudus yace yana nufin ya karamta shi da wani ba shi ya fifita shi da wani bashi wato ainihin ruhi ruhi kamar da wannan ruwa ya ce mai mala'ika jibril a cikin rawdatul kafi mai ruwaya sunansa abul miqdad daga babansa ya ce na ce ma abi ja'far alayhi salam innal amata yaz'amuna gogun karanta muku da hausa ya ce ama suna rayawan cewa bai adin abubakar tun da mutane duk sun taru a kai to allah ya yarda domin allah ba zai fitini al'umman muhammadu bayansa ba wannan abin da yana cewa inna al'amata ya zamuna annabi ata abubakarin haithu jitama'an nasu kanat ridan lillahi azza wajen allah zikiru وما كان الله ليفتتن أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده wannan wannan wannan wannan ra'ayi ne wanda yake yayi kanta akan mutane har suna suna faɗin wannan kuma sun rike haka ne da shi sai su share duk ayoyi da duk hadisai ma cewa wai bi'a din da aka yi ma Abubakar tunda an jama'a sun haɗu akan shi to akwai yardan Allah ke domin Allah ba zai fitina al'umma Muhammadu bayansa فقال أبو جعفر عليه السلام أما يقرؤون كتاب الله أو ليس الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين yace ba su karanta wannan ayan bane ba su karanta wannan ayan bane cikin Ali Imran Ali Imran aya 144 wasu da Allah ta'ala ke cewa Muhammad ba wanne ba illa manzo kuma kafin shi an yi manzanni to in ya mutu ko aka kashe shi za ku juya bayan bayan ku wato koma inda kuke da to wanda duk ya juya baya ya koma bayansa inda yake da to ba zai cuci Allah da komai ba kuma Allah sai zai zai godiya ga waɗanda suka yi suka yi zai sakamako ga wanda suka yi shukura wanda suka godiya suka tsaya kenan suka dake wanda kuma ya juya ya cuci kansa sai na ce da shi shi mai rawa ce innahum yufassiruna ala wajhin ahad ce eh sun san wannan ayat masana bata wata fassara ne yace to ashe Allah azza wa jalla bai bada labarin ce awalaysa qad akhbara Allah azza wa jalla an alladhina min qablihim min al-umami annahum qad ikhtalafu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu haifu ƙara wa gashi nan wannan ayan da muka karanta ba sai na karanto muku walau sha Allahu maktatal ladina min ba'dihim bayan ya ce wa ataina isa mana maryam mal bayyinati wa ayyanahu bi ruhil qudus walau sha Allahu maktatal ladina min ba'dihim min ba'd ma ja'atuhum al bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sha Allahu maktatalu walakin walakin Allah yaf'alu ma yurid shi ba su ya ce wa fi haza ya stadillu bihi ala wannan na karanta wannan amma bangaren hadisi ne wannan cikakken hadisi ne da shi ne ake kafa hujja akan cewa anna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi qad ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man to su su mutane sukan tsaya tsayin daka ne akan cewa su waɗanda suka ga annabi duk da wannan suna ganin wannan ayan za su eh akwai wannan ayan amma su wakila sabon annabawan da suka wuce ne suka saba sabon annabawan da suka wuce ne suka saba su amma na annabi muhammadu wai su basu saba ta ina ko kuma su ba komi wannan musa ne labarin shi na nan a tare da wannan musa ne alaihi salam wanda aka keta ruwa da shi kuma aka keta har aka keta ruwan nan tare da samiri daga baya samiri ya fito da ija an ce ma lokacin da ruwan ya dare a hanyar ruwan ne shi ya lura da wani ƙasa na motsi ƙarƙashin yashi ashe daidai inda kofaton dokin jibril ya taka ne sai ce wannan zai amfani sai iba kun ga samiriyu shi ma sahabi ne ko kuma an tsallake ruwa da shi to amma sai fito da maraki radiyallahu anhu sai musu maraki suka koma suna bautar shi to Allah ya dade shi kenan ya dade marakinsa wannan kuma bal'am ne shi ma kisansa ya zo ko da ke kisansa ya zo ana fasara alkur'ani da cewa kisansa ne ko da ke sunansa bai zo ba bal'am dan ba'ura shi ma malami ne wanda aka ce yana roƙon Allah ya biya masa bukata shi ma yana tare da Musa shi ma an tsallake ruwa da shi wanda ainihin aka zazzago masa da sa harshensa kuma gashi inna na kana min qaumi Musa fabaga alai shi wannan tun kafin ma tsallake ruwa shi na ya ya shi shigi akan Musa to sai mu tambaye ku ko da kuka ce sabon annabi Allah ya da su muna da tambaya me yasa Allah ya da su saboda sun ga annabi kuma yaushe ya yarda da su yaushe ya yarda da su mai yasa in kuka ce saboda sun ga annabi sun yi imani da shi sai mu ce da ku to lallai kuwa ga shi nan a alkur'ani idan ja akal munafiquna qalu innaka qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون kaga wani inda ya zo ya shahada gaban annabi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah Allah ya sa abin da ke zuciya sai ce ƙarya yake to me samu tambaye ku to ta ina ina yaddan yazo yanzu da ya shahada ne a gaban annabi ya zama Allah ya da shi ko ko dun ya ga annabi ne kuma ayoyin alkur'ani daban-daban da suka sassauka duk kuka fassara su da cewa ainihin ta sauka dangane da suwana da suwana da suwana har da ma'ayin da take cewa da in lam yantahi munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina ya nuna akwai insu nau'in mutane uku akwai wanda munafiqai akwai alladina fi qulubihim marad da murjifuna fil madina masu bazar ta ce la nugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin mal'unin tsinannu aina masu to sai mu ce to yanzu tun daga ayoyi duk sun nuna akwai tsinannu akwai ma wanda aka ce sai ata zura alaikum idza raja'tum ilayhim bi tu'rudi an fa'rudu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannam to duk suna na cikin tare da annabi kuma sun yi imani to tambaya in ka ce mana mujarradin ganin annabi ne da zama sahabin shi a lokacin shi ne da ya sa Allah ya dace mu ce maka ayoyin sun karya in ka ce mana ai alam yakun alladhina kafaru an ce radiyallahu anhum wa radu anhu kawo ayan mukarran ba Allah ba yana magana dangane da ya ba ya ce yadda sabai wala dalika liman khashiya rabba haka yace in ka ce da qadar radiyallahu an alladhina yubai'unaka ta ta qadar radiyallahu an almu'minina iz yubai'unaka ta ta shajara sai mu ce ka karanta ayan da kyau la qadar radiyallahu an almu'minina da yawa mu'minin ya zo da sigan mutum daya ayan alqur'ani da yawa ma sai aka ce masa mu'mini faman fa anzala sakinatahu ala ala rasuli wa ala almu'minina kuma sun ce wane yake ne mu'mini to kuma ka ga nan Allah ta'ala ce laqad radallahu anil mu'minina sai kuma yace iz yubai'una kaga ba ce laqad radallahu anil ladina bai'u ka ta shajara kuma cikin wanda suka bi atin shajara wanda har suke ce mishi bi atin rawa akwai wanda aka kashe a naharwa cikin hawarij kuma duk al'umma din duk sa'id baki a hawarij yan wuta ne wanda aka ce duk hadisi ya zo da bayanin za su za a kashe su an harawa kuma duk wuta za su to kuma a cikinsu akwai wanda suka bi akan shajar da kuma kuke cewa badar badar badar badar badar badar badar badar badar yan badarawa sun haɗu a jamar sun haɗu a sufin sun haɗu a harawa to sai duk mu zo mu tambaye ku wai shi yardan da Allah ya musu nan yana nufin bayan annabi ne Allah ya yarda da su dama annabi ne matsala yana mutuwa sai Allah ya da su ku kawo mana hujja Allah yana gwada mutane kun kun wargaza hujja gwaji din da son rai Allah yana gwada mutane ne mutum yayi abin kirki sunan shi mutumin kirki in yi abin tsiya sunan shi mai abin tsiya ku kuma ku za- kuka nace kuka ce wa'annan mutanen Allah ya zabi zamanin su ne ko sun yi abin tsiya su mutanen kirki ne haka ake yanzu ko ka- kana son ɗanka amma ya- ya- ya- yana saba maka sai kai ta san shi ya zai cinna wuta a gidan ma a gidan ka ya ce sai na yanka ka uban banza uban wuta ya ce ba wanda na fi so a cikin yana ku irin ku. haɗu ban ga ba- ta- ta- ta mene waɗannan mutane za su aikata abuwa duk ce kuma ya- mene Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da mummunan aiki ne Allah ta aiki wala yarda da ibadahil kufur wa in tashkuru yardahu lakum to mutanen nan sun yi abuwa duk suka ce a tafa kuma sai ya zama ainihin irin tunanin yahudawa da suka ce su abraniyawa ne kun san ma'anan abraniyawa abara ya tsallake ruwa ke an tsall- an buɗe kogi sun wuce abaru sai suka zama abraniya sai suka ce su ne zababbun Allah Allah ya keta ruwa ya ratsa da su to an ratsa da samiri wannan da ya fito da maraki kaga shi ma zababban Allah ne an ratsa da bar'am kuma kun ga wayannan su suke wannan ta'asa yanzu a doron ƙasa suna ta ce ma kansu zababbun Allah yanzu ta'asa nan da suke kashe-kashe nan da suke duk shi ma duk Allah ya yarda da su ke duk zababbun ba ma ka suka ce su saboda su an sai ruwa da su su kuma mutane masu suka ce lallai su zamani Allah ya zaɓa ya yi wasu mutane sun ga annabi sun yi imani da shi saboda haka su Allah ya yarda da su sai mu ce musu to ta ina ne in har ana yin haka nan ai ya zama zalunci mu ma muka je ranar sai mu ce me yasa ya rabe baka mai mun san mu sahabbai ba duka yarda da mu kawai mu ce aljanna komin ko- komin abin tsiyan da muka yi mu sai ai mana hukunci akan abin tsiya su ko ko sun yi abin tsiya ce su wuce ko da ba- da an yi magana su ce an yi an zagi sahabbai a'a ba haka bane abin fa minhum man amana wa minhum man kafar wanda ya kafirci a ci- wa- wa- wani yayi daidai wani bai daidai ba shine zagi ba Mhm. in kuma zagi ne duba alkur'ani ya zazzage su kenan haka idan an ce mutane sun yi abin kirki sai a ce kowa ne yayi yanzu idan ko da ko a wani gari a ce ai ka kaman samun rudin nan ai garin profesosi ne a ce haba wa malam tanko sai da nama yake a samun profesa ne kowa sai ya zama profesa don yana cikin garin profesosi Ehem. ya za a yi akwai sahabbai akwai na gargaru akwai wanda suka kai wani zirwa na wilaya waliyan Allah akwai kuma wasu kasunan kawai dai kara zube akwai masu raunin zuciya ha? ba kuma in ka ce wani yayi kaza ba daidai ba sai a ce wa duk duk su ka- duk gaba daya ka ce ba sun yi ba daidai in ko wani abu yayi wani yayi dai a ce ai duk haka suke wannan rashin adalci har ina to insha Allah wal azim wannan suna neman su bata hikimar Allah ne na gwajin mutane da cewa su yi Allah ba ruwan shi ba yana gwada mutane bane ce ku yi imani ku yi aikin kirki yana zaben zamani ne to na cinye lokaci ne ina muku wannan eh, bayani gashi na ga lokaci ya kure gashi kuma akwai abubuwa da dama da zan so in faɗa tun da dai mun kawo ƙarshen za mu aje tafsiri ba don mun karo ƙarshen tafsirin insha Allah amma da yake akwai aya ta gaba ko don hirzi bari mu karanta ta karantawa kawai ayar da ba mu karanta ba za mu karanta ta ba fassara akwai ayoyi- akwai aya kafin nan kafin ta yi rizikin ya ayyuha na ya ayyuha allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun shi ma wannan ci gaban maganan bayani amma insha Allah sai bayan sallah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن شاء الله صدق الله مولانا العظيم إن شاء الله دامو أجي تفسيرا أنا kuma yau a 27 kenan ga watan ramadan kuma gobe a ga- a gabanmu ranar juma'a yau alhamis gobe juma'a kuma za ta zama juma'an karshe na watan ramadan ɗin kuma kamar yadda aka sani tun a, marigayi a, imam kumaini kudusa sirru ya ayyana juma'an karshe na ramadan ya zama ranar kudus ranar nuna solidarity da al'umman palestine saboda haka kamar yadda muka saba shekara da shekaru muna yi ranar mukan yi mukan yi ranar kudus a nan da kuma sa- yadda ake a sauran sassan duniya gaba daya jiya na dan yi magana dangane da shi kamar ce zan yi har ma da na dan fara tunja yace ban san dalilin da yasa sunan na kasan nan ya ya dame su kullum ba su son nan ko su ba su cika son su ga yan afirka na yi ne ba amma dai nan yana tada musu da hankali don sun sha yin yunkuri har ma akwai na na- ina jin na- na bara ne ko suka sa bam a zariya din nan sai aka gano sun an haƙa rami an sa bam kuma aka yi dabatin yan uwa su daina bi ta layi kuma aka duba sai ana di- neman mai remote din sai mai remote din ya dana a guje ya- sai mai babur ya ɗauke shi gudu to kuma a bam ɗin da suka tayar jiya an ce mana an kama wani mutum ya sha niƙabi ya sha niƙabi amma da aka laluba shi an sami remote a hannunsa namiji ne amma ya shiga mata ya rufe fuska amma da aka laluba shi an sami remote kuma ya bayyana wayansu wuraren da suka sassa bam ɗin ba su tayar ba a bam ɗin da suka tayar jiya to kuma wata shekara a, kenan shi kuma har wala ba rawancan sun sun saci motoci har guda takwas da- da nufin za su sa masu bana mamawai su sa a hanyar da za a bi na kudus to su suka ji mun faɗi motocin har ma muka faɗi ɗaya ma tana da security sun banta a daidai masallaci kaza suka san dai an san detail ɗin shi kenan sai ba su yi ba kuma dai kullum dai tunanin kenan kuma sun sun yi niyyar ma arba'in na bana shi ma za su dasa ba ma ba mai da suka ji mana ba da labarin wanda aka tura suka yi training kan sabon din da ran da suka tashi da ran da suka dawo incidentally da ran da suka dawo kasan ranar da muka yi gadirin an ba da sanar to yau wanda suka je saudi arabia training sa mana bam a arba'in sun sauka kuma mun san adadin su mun so ko so shi ma sai suka ce to tunda an yi am- amma wai aka ce wai an kama wanda suka je saudiya ko ya dasa bam a maiduguri 'yan boko haram a labaru suka faɗa kamar yadda suka ce a wayannan motocin da aka sata a kaduna an ga an gano wasu motoci da aka sata duk wanda ya san an sace masa mota a jeka motar an tsince su ne ana neman amma a fitar da su a boda sai aka kastam suka kakkamu to shikenan wannan dai wannan jazz din sun saba yi to yanzu su yanzu su kusan abin in ma ya shiga duhu yanzu sun tona ma kansu asiri a babaman da suka tarjiya sun tona ma kansu asiri sun nuna wane ne yake ta daban sun nuna sarari so suwa yake yi kuma yanzu dai salon ya zama iri-iri da aje mota a kan hanya da haƙa rami da rigirgi ga sunan shi ne dai bam ne dai a ta tayarwa a ta kashe mutane kamar je nake bayan nake cewa ba yadda za a yi mutum komin lalacewansa musulmi komin lalacewansa ya zama ya yi wannan aiki komin lalacewa musulmi domin in yana ko ko baya sallah baya azumi kila in ana sallah zai biki zai murna ballantana mu anan ma komin lalacewa musulmi yana yin yana yin azumi zaka ga su- bai damu da sallah ba amma a lokacin azumi ne sai azumi ya sallah mu anan har yan daudu zaka ga sun dan ya dauki sajada sun dan rawa sun tafi tafsiri kuma karuwai karuwai ma suka ce kai ka ga in kai lalatacce ni ba lalatacce ba ne ka bari sai wata azumi ya wuce za ka ga su- a lokacin watan watan ramadan suna yin ibada to amma a ce a daidai wannan lokacin ne wani ya je sabon mun tabbatar ba ko fasikin musulmi ba zai wannan aiki dole wannan aiki ya fito ne daga busassun zukata na wanda yake ganin shi ya kashe mutum yana jin daɗin yayi mutanen da Allah ya siffata su da cewa sun makasar ƙulubuhun min ba'da zarika sun makasar ƙulubuhun min ba'da zarika fa kal hijarata aw shaqqas wanda zukatan suka bubushe su ne waɗanda suke lugudan wuta yanzu akan yan uwanmu a a- a zirin Gaza kuma amma suna cewa wasu ne ake wai aka rutsa da su to ba wani lokacin da za mu yi kudus da ya fi dacewa kamar yi nan na'am an an- wurare da dama an ta muzaharori a- ba ranar kun juma'a ba ko ranaku daban-daban a kasashen musulmi ba ma kasashen musulmi ba an ma sauran kasashe har turai an z- zanga-zanga daga bangaren mutane daban-daban hatta eh, kiristoci har kai hatta ba'adin yahudawa wanda ba su goyi baya ba duk muna da labarin hatta sojojin isra'ila wasu sun ce ba za su je ba za su je ai- kashe yara da mata ba in ba yaƙi ake ba ana kashe mata da yara ne kuma ba sun shiga sojojin su kashe mata da yara ba saboda ka ba wani lokacin da ya dace da kudus din a daidai wannan lokaci fiye da wannan daidai wannan lokaci akwai batun kaduna za mu ga yadda za mu yi don har suna nan suna nan akwai akwai miyagun shirye-shiryen su ga dukkan alamun da suka yi inda suka tattauna musu kansu asiri jiya suna yin abin sai suka ce sun sa kafiyu kuma tabbatin su suka yi kenan don kafiyu din bai da ma'ana mutanen da aka karkashe ko aka ji ma ciwo aka kai su asibiti an hana mutane su je su duba su ga ko suna da rai ko suna nan duk abin da suka gada ma su iya ke in ba ku kuka sa mamu me yasa ku sa ka fito me ma'anan kafi in ba kai ka sa ban ba ya nuna su suka sa abin su shi yasa ma suka sa kafi don su karasa sauran abubuwan da ba su karasa ba to daidai wannan lokaci da suke wannan ta'asa akan akan al'umma har suna harbin har asibiti asibiti sosai mutane na kwanci asibiti kuma asibiti ne a hoton an nuna su harbi asibitin sauran waɗanda suke kwanci a ƙarasa su kuma da inda ake tattara yara da mata shi ma su kai mishi hari da ganga su hamas suna yaƙansu ne suna yaƙi da soja ne su ko suna kashe mutane ne amma magoya bayan su duk sun ce suna kare kansu yaƙi suke shi ne kisan kai to shi kuma yanzu wanda abin da ke faruwa a nan ƙasa rubutun ko da gani ya tabbatar waɗanda suke wancan ta'asan wallahi su suke yana don aikin su iri ɗaya ne ana kashe mutane ba su ji ba su gani ba haka kawai mutane ana dandazon kasuwansa hada-hadan sallah daram an tada bam mutane zuwa bagaranu kar kowa ya fita an hana fita 24 hours mahaukata kawai duk duniya ba a taɓa yin wannan ba ko a tarihi ni ban taɓa karantawa ko ana yaƙi akan ce ko isu isra'ilan hawa rugudan wutan da suka yi wancan karan sai da suka ce sun ba da awa shida ba rugudan wuta amma dama ba wani abu shi kafi ko ana yaƙi ana fita akan dai akan shi kafi ne da daddare in ana rigima na tsakanin mutane ko kabila da kabila ko kungiya da kungiya na siyasa sai a sa da daddare don kada cikin dare wani ka yari in ko da ranar ido na ganin ido amma ba ma'ana ka ce har da rana kada kowa bi kuma in bam ne ya tashi to in wani daren ma ba bukata saboda wane ne ya sa bam ɗin mutanen gari ne in mutanen gari suna faɗa ne da juna ake sa musu doka na rashin fita amma ba bam ba bam ba sun mutanen gari suka sa ba wannan ta'asa da suke yi ya yi kama sosai kuma zai zama a wajen allah wadai dinmu za mu yi allah wadai da duk masu ta'asa din nan a duk duniya hasatan mu da yanzu da suka zo mana da shi nan da muna jin labari a wasu kasashe ne sun kawo mana allah ta'ala muna roƙonka ya rabi masu nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu sharorinsu a kawo kansu Allah musu ke kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayenka Allah musu muna roƙon ka kare wannan Ramadan ya zama shine Ramadan din ƙarshen da za mu bauta maka a ciki Allah ka maimaita mana ka mamman maimaita mana masu yawan gaske a nan gaba cikin ƙoshin lafiya da yawon arziki Allah musu ke abubuwan da muka karanta wanda na son magana da dangane tafsiri da ba duk ibn din da ya faru jiya ba ainihin cewa tafsiri nan muna kokari ne mu nuna ayoyin Allah da yadda manzan Allah ya fassara su da yadda wanda ya ce mu bi fassaransu bayansa suka fassara don ainihin mu kauce daga bin ra'ayi saboda dai gwargwado mun san da yake mun dan yi da sauri da sauri a watan ramadan nan ba mu tsaya mun bi diddigi sosai sosai amma insha Allah azim mako mai zuwa zai zama ba wani karatun da za mu yi da na litini da na talata da laraba masu zuwa domin mai yawa litini sallah ne litini ko lahadi ko litini sallah to kowace mata kan sallah ran litini ba na hajjar balaga amma na sama insha Allah zan fara shi kuma laraban da zai biyo ba shi ma babu tafsiri insha Allah amma ta sama ita ma sai insha Allah za mu dora daga nan inda muka tsaya kuma yiwa shi nan gaba tafsirin ya dan fara zama duk in duk in ba kamar yadda na ramadan ya tafi zuzuzu da sauri da sauri haka insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karanta da shirin da mu da shirin da ke ciki wannan muka faɗa daidai Allah mu sarki ka ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ka yafe mana Allah mu sarki ka hada zukatan mu Allah mu sarki ka tabbatar da duka duginmu ka tabbatar da kafafunmu Allah ka sa soyayya tsakaninmu Allah mu sarki ka hada kan musulmi ya rabbal alamin Allah mu sarki ka hada kan musulmi ya rabbal alamin wannan rarraba Allah ka raba mu da shi Allah mu sarki masu kira ga rarraba kuma Allah ka ganar da su ka ganar da su ya rabu suna ma makiya musulmi ne aiki su zo su yi ma musulunci aiki ya rabu Allah ka maɗaurin sulman roƙonka Allah mu sarki ka kyautata al'amarin wannan al'umma Allah mu sarki ka yi amfani da mu wajen tabbatar da addininka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واسر ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبه امامنا وتظاهر اعدائنا وكثره عددهم وقله عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا فصل اللهم على محمد واله واعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره وبرحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا رمضان اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شعر عظمته وكرمته وشربته وفضلته على الشهور وهو شعر الذي فرضت علينا صيامه وهو شعر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علينا ببكاك رقابنا من النار يا ارحم الراحمين اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جاحي اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير وحاسة اسرانا يا رب العالمين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بجناب اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا دينا واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكمل واجمل وانمى واكثر واطيب وازكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت على احد من انبيائك ورسلك وملائكتك وعلى احد من خلقك اجمعين اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووسير رسول رب العالمين الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وذو النور وذو النورين وقائد الجر المحجلين ويعصوب المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون اللهم صل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باكر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وانبيائك والصديقين واولي العزم من المرسلين الذين اوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بامرك وحدوك وعبدوك حتى اتاهم اليقين اللهم عليك بالصهاينه والامريكان وسائر استكبار الان اللهم انهم لم يعجزونك اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم واضرب بين قلوبهم واشغلهم بانفسهم وافتن بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد اللهم ارناهم عباديد وشتى ومتحيرين ومتفرقين ومقموع الرؤوس عاجلا غير عاجل اللهم اجئنا شرورهم واردد كيدهم في نفورهم وقل بيننا وبينهم واكفنا اياهم بما شئت وكيف شئت وعنا شئت بحولك وقوتك وقدرتك وسلطنتك يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأعوذهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق آمين اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه
daga ko addu'a ba ake an fara addu'a ana da an dai gama